من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba sha tara ga watan Jimadal Akhira hijira na da shekara 1447 a kalandar nasara kuma kamar goma ga watan sha biyu dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda aka saba muna karatu a cikin wannan littafi mai suna addurarul bahiya wanda littafi ne na fikihu wallafar shekul allama muhammad ibn ali ashaukani rahimahullahu ta'ala wanda allah yi wa rasuwa hijira na da shekara Dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin wannan kuma shine darasi na sittin a darasi na saba'in a jerin darussan littafin sannan muna cikin babban littafi da yake tattauna matsaloli na albuyu saye da sayarwa kalmar albuyu ta haɗa duka za iya cewa ba a ya saya kuma ba a ya sayar ishtara ya sayar ko ya saya sannan ya sayar duka kalmomi ne waɗanda suke mutazadda wata na iya shiga aikin wata musamman sadda aka faɗi guda ɗaya to sannan muna cikin kitabu sharika littafi da yake magana akan tarayya al'amari na amfanin yau da kullun da al'umma suka yi tarayya a kai yana shiga cikin babi na sharika ko kuma ta'amuli da mu'amalar taimakekeniya ta hada-hadar kuɗi da mutum biyu ko fiye za su yi a tsakaninsu ta hanyar kawo kuɗi da kawo kuɗi da kawo aiki da kawo aiki ko ɗaya na da kuɗi ɗaya na da aiki da fasaha duka suna shiga cikin wannan babi na asharika za mu tashi kan abin da ya shafi ita sharikar waya bismillahir rahmanir rahim mala yake cewa waya juzu lishtiraku fil nuqudi ya halatta yin tarayya da kudade ko cikin kudade ka kawo kudi in kawo kudi mu zauna mu tsara yadda zamu kashe su ko kuma misali yadda zamu juya su wannan ya halasta sannan wattijarati kuma ya halasta ayi hada-hadar kasuwanci nan wurin kamar ishara yake mana zuwa ga nau'ukan sharika akwai sharika kala-kala akwai ta zimam ko zimam shine ka kawo kuɗi in kawo kuɗi kuma ka kawo aiki nima in kawo aiki sai mu zauna mu ce to muna so mu yi hada-hadar sayo raguna daga kasuwannin illela a sakkwato ko jibiya a katsina ko mai gatar ko wajen jigawa da sauransu ka kawo jarin da kake da shi ko wanda muka yarjejeniya ni ma zan kawo jarin da muka yarjejeniya to amma da ni da kai dukkan za mu rika tafiya sadakan za ta fi mai addu'a ne za ta fi nijar ne za a je illela ne za a je ina ne ni da kai duk tare za mu tafi mu kewaye kasuwa mu duba mu sayo mu lodo a mota mu taho mu zo nan mu baza mu sayar to wannan sharika ce da take da wani suna amma dai sunanta sharika saboda ita ni da kai duk mun zuba jari kuma ni da kai duk mun yi aiki wannan wani nau'i ne ko kuma a'a kana da wata sana'a ta ƙwarewa da take da buƙatuwar jari da kuma aiki ni ma ina da wata sana'a ta ƙwarewa da take da buƙatuwar jari da wani aiki kuma tana da alaƙa da taka sai mu haɗa gwiwa ga jarinka ya zama na sharikarmu ga jarina ya zama na sharikarmu ga aikinka a fanninka ya zama na sharika ni ma aikina a fannin ya zama na sharika shi ma wannan yana shiga cikin wannan nau'i na wa yajuzu lishtiraku fin nuqudi tunda kun zuba jari to sai ana kallon kudin ko kuma ya zama sharika ce da wani ya shigo da wani ila wani da ke da kaso mai yawa sai ya shigo da wani mai kaso ɗan kaɗan to shi ma dai wannan duk yana shiga cikin sharikat to sannan sai ya ce wattijarati sannan ya halatta kuma a yi sharika a harkar kasuwanci shi kuma shi ne kamar mudaraba kenan da zai mana bayani a kai shi ne ce ga mai kuɗi daban ga mai aiki ko fasahar aiki daban mudaraba kenan wanda shi ma ya halasta duka wayannan nau'uka na hada-hadar kasuwanci suna da irin taso ribar da ake samu annabi sallallahu alaihi wasallama tun kafin bi'isa kafin a aiko shi kenan yayi irin waɗannan hada-hadu na kasuwanci da wasu daga cikin sahabban shi wanda suka zama sahabban shi kenan daga baya kuma har ma aka fahimci cewa dukkanin waɗanda ya irin wannan mu'amala za ga mutane ne masu amana waɗanda shi yana faɗan irin amanarsu kuma su ma suna faɗan irin amanar shi kaga daga cikin wanda ake yawan faɗe akwai as-sa'ib ibn abdullah ibn abi sa'ib wani mutum ne mutumin kirki mai hada-hada ta kasuwanci kuma al-makhzumi al-qurash mutumin makka ne tun kafin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama a makka suka yi hada-hadar kasuwanci sharika suka yi irin wannan suka haɗu kamar sun haɗa kamfani kowa da ɗan jarin da yake da shi da kuma aiki to abin ban mamaki shi wannan mutumin bai musulunta ba sai a shekara takwas bayan hijira kuma yana tare da manzo Allah tun kafin aiko shi sudaka iya amana iya sani ya san annabi sallallahu alaihi wasallama to inda zaka fahimci abin rabo ne mm abin rabo ne ko shi yasa lokacin da aka yi fathu makka sai aka zo da shi aka zo da shi as-sa'id ibnu abi sa'id ana zuwa da shi kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara magana sabai suka fara gabatar da shi ya rasulullah wannan mutumin zai musulunta ai an yi dace ai mutumin kirki ne yana da amana yana da gaskiya sai annabi yake cewa to ku ne za ku gabatar man da shi ko ni ne zan gabatar muku da shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mashi kun tashariki fil jahiliya kai ai wanda muke tare kasuwanci ne tare a lokacin jahiliya annabi ya ce mashi fa kunta khaira sharikin cikin waɗanda ne mu'amalar hada-hadar kasuwanci kana cikin mutanen kirki la tumari ne baka taɓa alƙawari ka saba ba sannan wala la tudawi la tudari ni wala tumari ni la tudari ni baka taɓa alƙawari ka saba ba baka sabawa sannan baka nokewa falle ne kake sannan wala tumari ni wala tujadilu wala tumathilu ba a gaddama da kai kai wala wala dan ka amfana sannan ba ka kyashin ka baiwa mai haƙƙi haƙƙin shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ni ni ne zan gabatar muku da mutumin nan shi ma as-sa'i yake cewa to inda wanda zai muku bayanin waye annabi to ni ne to nan dai ya musulunta a shekara ta takwas bayan hijira to ra shekara biyu na annabi ya rasu to da an yi fatahu makka a watan ramadan shekara takwas bayan hijira da shekara ta zagayo shekara ta tara shekara ta goma kafin shekara ta sha ɗaya ramadan da zo annabi ya rasu to da aka shekara biyu da rabi kafin rasuwar annabi ya musulunta bayan ya san annabi sama da shekara talatin baya in kuma za yi maka bayanin wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mutumin ne da ya rasu ba sai lokacin khalifancin Muawiya bayan shekara arba'in da hijira ya manyanta sosai ya zo ya zo wata na yana tawafi haka ya manyanta sai rike sanda yana tawafi sai muawiya ya zo da tawagar shi to mallan shugaban kasa ya kake ji ko yanzu in kai sakaci ma dan mayarin nasu ne ma in yanzu ne ma duk za a kore ku a haramin ne sai oga ya gama ko ba za a karba ba eh shi dama ba yana yi bane kila dan a karba ko to amma dai Allah sai ma yayi dan aka karba ko dai ba da aka karba ne za a kore ku da za a karba Muawiya yazo ya dibo mutane da yawa as-sa'ib na tawafi kawai aka ture shi ya fadi kawai sai ga Muawiya yazo ce wai tura wannan tsohon ku tashi dattijan nan sai aka tayar da shi shine sai shi as-sa'ib ibnu abi sa'id yake cewa ka dibo wawayen sham sun zo muna tawafi sun ture ni kai baitin dai wata kaddara har uwarka na ne ba na kusa auren uwarka to tunda shi kuma kaga da yake ba shashashin shugaba bane sai yake cewa ga ai kuwa da a ce haka ta faru to ai da ta haifi irin ibnu sa'id akwai shi shi as-sa'ib ibnu abdullah ibnu sa'ib yana da wani fitaccen da na don da ya nazarin sabai an san shi sunan shi abdullahi ibnu sa'ib ibnu abdullah ibnu sa'ib kamar sunan kakan shi kenan aka samu shi sai ya ce to aiko da ka auri mahaifiyata da ta zo da irin abdullahi ibnu sa'ib kenan da da ta more miji to nan dai aka tashe shi ya wace a buɗa mashi ya tsawafi shi dattijo ne kaga wani yana bambanta maka siyasar da da ta yanzu ta yanzu shekaru ba su da wani tasiri ba su da wani tasiri yanzu ka yi jika da ɗan majalisa ka je ka zo ka ce rinka yi daɗewa akwai kurakurai a mulkin nan kafin ya bar wurin wani ya ɗauki hotonka a karkace ya ce a ƙasar na akwai tsantsoffin banza kawai saboda wai ka taɓa wai mai gidan shi kana so mai gidan shi ya gyaru shi ko bai so oga ya gyaru da in oga ya gyaru su ba za su gyaru ba oga na gyaruwa zai gane inda ya kamata ya sa abubuwa to shi ko bai so a gano haka to haka dai aka mikar da shi ya ci gaba da abin nan tawafi so da haka irin wannan sharikar ana yin ta sharikatul inam kenan ka kawo dukiyarka kuma ka zo da karfinka shi ma wancan ya kawo jarin shi da dukiyar shi kuma ya zo da ƙarfin shi sai a haɗu sai a riƙa juyawa babban abin da ake so a samu amana a tabbatar da cewa an samu amana to idan aka samu amana to shi kenan babu matsala to ya ce wato kassamun ribu za a raba riba alama tara ya alaihi sai a raba riba a gwargwadon yadda suka yarjejeniya almuslimuna ala shurutihim kenan duka biyan duk wanda za ku yi na sharika duk nau'in da za ku yi na sharika to sai ku yarjejeniya nawa za a raba riba sai to shikenan ka kawo miliyan biyu in kawo miliyan biyu miliyan hudu kenan mu rika siyo raguna daga nan har zuwa watan almuharram saboda lura da cewa season din abin ne to nawa za mu rika mu rika raba 50 50 kawai za ku iya cewa duk turuf in an je an dawo a zauna a raba riba nawa muka tafi da shi miliyan hudu kayan nawa muka siyo kaza na nawa muka siyar kaza nawa ta karu kaza sai ko raba riba sai kowa ya zo kila ya sai abinci ya warware matsala sai kuma a sake juyawa wannan musharakar da za ku yi ta fi albarka akan kai kai kadai shi yasa annabi ya tun a wancan lokaci to sai mala yake cewa wata juzul mudaraba kuma mudaraba ta halatta kusan da mudaraba da sharikatu al'inan dan bambancin kawai shine ita mudaraba wani ne zai zo da jari wani kuma ya zo da aiki da fasaha misali yanzu zaka ga wani mutum duk inda za a kutsa a ƙasan nan zai je kuma akwai kayan da za a iya sayowa a ci riba kuma magabata za ka ga irin wannan kasuwancin suke yi li'ilafi quraish ilafihim rihlatash shita'i wasai wannan rihla ta ashita wasai tafiye-tafiye na lokacin hunturu kaka kenan da tafiye-tafiye na lokacin bazara lokacin zafi a ce a je yaman a je sham a je ina ne hada-hada ce ta saye da sayarwa da ake tabadul na mata ko na amfiya za ka bar garinku nan yanzu za ka tafi Legas sai ka ga to me za ka siya ka je da shi can wanda za ka siyar ka ci riba ba za ka rike kuɗin ba a kayan za ka tafi da su kawai sai ka kwashi kila hatsi ne kila kayanmu ne na gargajiya kila sai ka tafi da su in ka gama can kuma ka siyar ka samu riba ba kuɗin za ka dawo da su ba sai ka ga to yanzu kuma mene za ka siyo kila sai ya ga ce a to ai ga wata kwantena za a siyar ta wayoyi sai ka siya ka zo ita kuma ka buɗe ta ka kira 'yan waya sai su saya sai ga kuma da ka tafi ka ci riba da ka sayo daga can ka zo da shi nan kuma ka sake cin riba to kila kai kana da dukiya baka da experience ko kuma kana da experience amma tsakanin galla maka da lokaci kuma kasuwanci lokaci yake da bukata to shi kuma ga wani mutum yana da experience sosai sannan ya zama yana da amana da sauransu to sai ka kira shi sai ku zauna sai a ɗauki dukiyar a bashi mudaraba za ku yi kenan in ya so ka iya mashi yadda hakim ibn hizam ya yi hakim ibn hizam ya kira wani mutum ya bashi dukiyar shi a babi na mudaraba za ka rika tafiya kasuwanni kana juya min waɗannan kuɗin muna ni ina ɗaukar kaza na riba alama ta rado ya ɗin alai amma sai ya sa mai sharuɗa ya ce dukiyata ba za ka shiga da ita ce ku ba da za ka yi sa mutum sharuɗi haka duka kuɗi na karka shiga da su teku duka kuɗi na karka hau da su jirgin sama da gogon rago ne ko ba wata muguwar fata kake ba a dai kiyaye sai ka ce duka kuɗi na karka wuce funtuwa zuwa sakkwata a nan hanyar ka ba shi ƙa'ida ko kuma karka yi nan wajen ko kuma karka ko kuma kada ka sanya kuɗi da dukiyata a cikin abin da suke da riski yana yanzu ba zan ba ka jari ba ka je ka siyo kabeji za ka yi kana baro gonar ya hau ko ya sauka ko ya faɗi to kar ka samun ka samun kuɗi cikin inda koya ta yi haka haka dai mu iya ajiyewa akwai abin da ba zai ajiye ba ka je ka samu wata katuwar gona hekta ɗaya ta alayyahu ka siye za ka yi lodi ka kai Legas. sai aka kira ka daga ta ce kaska shigo da shi akwai ma doka da aka karanta a majalisa ba za ka ƙara shigo da alayyahu ba sai irin ɗan jamus ko shi ne ga ba shi ba ne to kaga zai ita karkasa kuɗi na yanzu alayyahu hekta ɗaya ko makwata za ka bayo wata na sai ka aika da shi sai ya ishe su ce ma alhaji alayyahun nan ya isa dai da masara a bayar ma alayyahu fa ni'ima to hakim ibnu hizam ya samu mutumin nan sharuɗa banda kaza banda kaza banda kaza banda kaza karka dauki dukiyata ka sanya ta fi kabidin raqaba misali ka ce karka sanya na a duk abu mai rai karka yi man hada-hadar awaki shanu raƙuma kaji karka ɗora dukiyata a teku karka ɗora dukiyata cikin abinda layu dakar abinda ba iya adana shi duk abinda ba zai iya wata shida nan gaba ba karka sa karka sama haka kenan ba za ka zo ka sai man ɗanyen rogo ba amma za ka iya sayan busashi ba za ka sai ɗanyar doya ba ko ka iya siyan mana busasshiya duk da ƙila ɗanyar za ta iya wani lokaci amma sai an yi ɗawainiya to ya ce ya halasta a yi mudaraba ita wannan mudarabar ita ce ake ce mata kuma alƙiradu ƙirada duk sunanta ne shi ne mai dukiya ya ba da dukiyar shi mai aiki ya tafi ya je ya aiki mala ya ce malam tashtamil ala ma la yahillu matuƙar ba ta tattaru a kan abin da bai halasta ba abubuwan da ba su halastar ba abubuwan da shari'a ba ta yadda a sayar da su ko a yi mu'amalar hada-hadarsu ba to ba za ku zo ku yi ƙirada a kansu ba ko kuma ba za ku yi hada-hadar ƙirada cikin abin da mai dukiya ya ce bai yadda ba shi ma zai zama cikin abin da bai halastan ba tun da mai dukiya ya ce baya so kaga ba za ku yi hada-hada a muna disamba a siyo rago a siyo alade aha a siyo mineral a siyo giya aha ba zai yi ba a sai da yankakke a sai da mushi a ba zai halasta ba saboda shari'a ba ta halastar ba to baya halasta a yi mu'amala ta kirada cikin abin da bai halasta ba in kuna so ku morewa mudarabar ku to ku yi ta cikin abin da shari'ar musulunci ta halastar to daga nan sai ku zauna ku yarjejeniyar duk yadda kuka samu matsaya akan haka za ku raba riba ila ce 50-50 ko 40-60 ko 70-30 duk yadda kuka yarjejeniya almuslimu na ala shurutihim sannan in an yi kuma a rubuta in an yi a rubuta to sai ce wa idza tashajara shuraka'u to ya sake dawowa kan tarayya ta zaman tare idan abokan tarayya suka samu sabani fi arzi tariqi wajen fitar da fadin hanya kana sab'ata azru'in to sai a fitar da ita zara'i bakwai gano wannan ku layi da ake fitarwa na tsakanin gida da gida kaga cewa yi wa idza tashajara kenan gwargwadon yadda ku al'adar ku take shari'a bata ce duk makwauta dole ne sun fitar da layi ba amma za ku iya cimma wani tsari da an riga an ɗauko layin to nan baka da zaɓi amma ku ne sabbi haka kai za ka yi gini kai za ka yi gini za ku iya zama sai ku ce to wane kaga idan muka bar lungu tsakanin ni da kai mun ban mu kanmu kafa ne ta miyagu abinda za a yi katanga ɗaya madadin bulanka dubu ɗaya sai kawo bulo ɗari biyar kai ma ɗari biyar ku tada katanga ɗaya mai kyau sai ya jingina da katangar kai ma ka jingina da katangar kun kulla wannan tazara in kuka haka yayi almuslimu na ala shurutihim sai dai in akwai wata ƙa'ida cewa wurin akwai layi da mutane ke bullewa to wannan ba zai tosu ba a to shikenan an ce a wurin akwai layi ko kuma kai ka ce kana so a fitar da layi shi kuma makocinka da zai sa gini yace shi kuma bai yadda a fitar da layi ba wannan fili mai dan karan tsada kuma ka zo ka rage wasu kafafuwa sai rigima to musulunci sai ya fitar da kaida annabi ya ba mu hadisi ingantacce ya ba mu ya fitar da kaida cewa kamar yadda abi sayyiduna abi huraira ya fitar a cikin sahihul bukhari da muslim yana na cikin as-sahih akwai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa idza talaftum fi tariqi idan kun samu saɓani wajen fitar da layi wai kafa nawa nawa za a saki wani ya ce kafa biyar biyar za a saki ka saki biyar in saki biyar a tada goma kenan sannan ya ce sai ɗaya ce ha goma ta yi kaɗan mota ba za ta juya ba ko kuma a tifa ba za ta iya shigowa ba motar dangote ba za ta iya shigowa ta kawo mana kaya ba Allah shi kiyaye motar faya sabis ba za ta iya shigowa ba kaza kaza aka samu sabani to annabi yace faj'aluhu sab'ata azru'in da layin da hanyar ta zama zira'i bakwai zira'i bakwai shine zai bada kafa 14 galiban zira'i kafa biyu yake bayarwa to zira'i bakwai kuma yarda ita kafa 14 to kafa 14 daga mutum daya bakwai bakwai kenan ka ce nawa ka ce za ka saki ni biyar kawai zan iya saki ta ce to tsaya tsaya mun ji ana wata magana ce waye annabi na magana a saurare shi ya ce a saki kafa bakwai a saki zara'i bakwai to yanzu za ka saki kafa bakwai wancan ma zai saki bakwai in dai yan halal ne kuma ai wuta ta mutu wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim in dai mumini da mumina imanin na gaske ne aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kawai in har za su yi magana sai dai su yi ala ra'as wal ayn mun sallama to idan kuma makota suka samu fahimtar junan cewa ai kafa uku uku za a saki to kaga yanzu babu tashajur ko to ba za ka fa musu hujja da wannan hadisin ba ba za ka zo za a sa gini ka ce to annabi ya ce zara'i bakwai yace in ana rigima ne mu ba mu da sabani mun yadda shi ya saki biyu ni in saki biyu hudu kenan shi ya saki uku ni in saki uku shida kenan titi ne ya saki biyar kafa biyar in saki kafa biyar goma kenan ai ma dai ci duk yadda dai aka yi almuslimuna ala shuruɗi nan wannan ka'ida ta umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar za ta zo ne lokacin da aka samu at-tashajur wala yamna'u jarun jarahu an yagriza khashabahu fi jidarihi baya wala yamna'u jarun jarahu kada makwabci ya hana makwabcinsa an yagriza khashabahu ya kafa ko ya jingina ginshikin shi ko ya kafa timbar shi fi jidarihi a bangon shi alkhashaba shine katako da akan sa ko na kofa ko na rufi ko na wani abu ko kuma ya jingina da katangarka annabi ya ce kada makwabci ya hana makwabci sai na abi hurairu ya ce wannan umarni ne na dole ka zo kai kaɗai a anguwa haka sai ka fara zuwa kai gini sai ka kewaye filinka da katanga sai kana da layi kuna da layi ta gaba ne kawai ila ta nan gabas kawai amma da arewa da yamma da kudu duka babu layi sai na arewa zai gini ya ce zai jingina da katangar ka zai zama ba sai ya yi katanga a ɓangaren ba annabi ya ce karka hana in ka ce kai baka yadda aka ce annabi ya ce karka hana to ya ka iya in kana da fiƙihu sai ka ce ya faɗa a ce ya faɗa kuna da tabbas ya faɗa ce ya faɗa fi sai ya ne sai ce jona shi kenan don ya fi maka sauƙi don rigima ta fi ƙarfin ka yi ba rigima ba ce da jam'iyyar adawa ba rigima ba ce da gwamnatin tarayya rigima ce da Allah da manzon shi wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا mutum ya riga ya ɗiho ta da faɗi kenan shi wata rana sai na abi huraira bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu shekaru sai aka ji yana cewa wallahi da zan zo yin gini in tambayi makocina cewa zan jingina timbata da katangashi ya ce idan ya hana ni a kan kafaɗa shi zan ɗora ko sai ɗora ta a kan kafaɗa in ce magini watsa siminti tunda shi sakarai ne ya ƙi yadda an ce ka bari in jingina annabi ne ya ce ka bari in jingina sai ka ce ba ka yadda ba tunda mai gida mun oda yi muna da almighty order sai akan kafadar ka zan jingina kuma irin wayannan suna cewa abin da Abu Hurairah ke yawan nana ta cewa wasiyoyi ne da umarni na Annabi sallallahu alaihi wa sallama da nake ga mutane sun sun sun bashi kamar yadda Anas yake cewa ce wallahi mu da muka rayu da Annabi sallallahu alaihi wa sallama idan yanzu muka zo mu ga yadda yana fadawa kananan yana fadawa tabi'ai kenan ce mu da muka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam in muka ga yadda ku yanzu kuke rayuwa ce wallahi sai muga kamar ba musuluncin da mu muka yi da shi kuke yi ba yace galiban ma ba ma iya gane wai ku din na annabin ne sai in jami'i ya zo sai in za a masallaci to anan ne aka cika sai ku tuna mana annabi amma da an shiga kasuwa sai muga yayi gabas kunyan ma in aka zo yan uwantaka yayi gabas kunyan ma in aka zo waye yi gabas kunyan ma yake jami'in nan kawai ya rage yana maganan jami'in ma fa a wancan lokaci kenan ko wanda mutum zai daga gatari ya ji hayya ala sala ya wurgar da shi ta baya ya wuce masallaci muku yanzu zai ce bari in dan karishe wannan ko ai akwai dan sauran lokaci akwai dan sauran lokaci da haka makoci ba zai hana makoci ba akwai hadisi da ke cikin sahihul bukhari da muslim wanda al-imam aka ruwaito daga sayyidina abi huraira yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yamna ujarun jarahu ayyagriza khashabahu fi jidarihi kada makoci ya hana makocin shi jingina dirkar shi ko timbar shi da gidan shi zai iya yiwa misali ka zo kai gida ka katange gidanka sai wani anan gefen ka yana so yayi gini shi ma zai iya cewa to mai gida wannan bangon naka na arewa ina so zan sa timba ko zan dan yi wani wuri haka sai dan makala kofa ta sai da mata jikin bangon ka zai rika shiga gidana yana gama bayani ga ce aje yayi ga ce ah ni ni ba na so kowa ya raba eh za a raba ka kuma jikin wasu a makabarta ilma wanda ba kwa shiri ko ba yadda ka iya in kuma kana ga bai maka ba da Allah radda ka mutu za yi maka kabari ka dan yi bayani inda ba za ku yi kabarin nan ba nan nike so ba ka ga ma za a ci gaba da aikin da haka ba a son makoci ya hana makoci wannan alfarmar da wannan damar wala darara wala dirara baina shuraka'i babu dara babu dira wannan kalmomi an yi sabani sosai wajen me ake nufi da su galiba abin da ake fassarawa la dara ba cuta amma ka ce ba cuta ba cutarwa me bambancin to a islamiyu dai haka ake fassara ko la darara wala dirar hadisi ne ma ta hanyoyin ta daidaikun hanyoyin hadisin duka yana da magana amma dai hadisin ya inganta akalla yana da daraja ta hasanul ligairi amma abin da suke cewa la darar wala dirar la darara kada ka yi abin da kai zaka cutu wala dira kada ka yi abin da za ka cutar da wani ba ce ka yi bajinta da neman sunan da za ka cutu ba duka waɗancan ababe da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa babu wanda za in ka yi shi za ka cutu don ka ce to wani ka iya jinginawa kai ma ka iya jinginawa kai ma ka iya kaza duka ba za ka cutu ba bal a halin yanzu ma security ne kai baka da kauci kenan ta nan bangaren a iya shigo maka kuma ga shi gidanka kana kubuce to sai mala yake cewa man darra sharikahu wanda ya cutar da abokin tarayyar shi waccan ka'idar ta shafi makwabtaka la darara wala dirara baina shuraka ta kuma shafi abokan tarayya mun yi tarayya ta noma karkai hikima ce to shikenan mun noma hekta biyar kowa zai kawo buhu biyar biyar kai da ka tashi sai ka je ka siyo irin mai arha kaga kai idrar yasa suke cewa la darara wala idrar kada ka yi abin da zaka cutar ka yi abin da zaka cutar da wani a an zauna an ce to kowa ya kawo kamfa buhu uku yuriya buhu biyu ko da ba a faɗi cewa nau'in kamfan ba to aƙalla ka siyo mafi ƙarancin daraja mafi addina a daraja wanda daga shi sai dai a ce kamuna na amma sai ka je ka siyo mai arha a to sai ya ce to la darara wala dirar baina shuraka to sai ya ce wa man darra sharikahu wanda ya cutar da abokin tarayyar shi kana lil imami uqubatuhu bi qal'i shajarihi aw bai'i darihi kana lil imami uqubatuhu kanat uqubatuhu lil imami kaga yadda yazo sai ya ce kana yazo da shi muzakkar bai same ta utani ba tare da cewa abinda ake magana a kai ɗin menene mu'annas ne a larabci wannan ya halatta idan ka raba tsakanin amili muzakkar da ma'amuli muzakkar amili da ma'amuli mu'annas in dai ka raba a tsakaninsu to ya halatta in mace ce ka mayar da fi'ilinka ko wani abinka namiji misali za ka iya cewa raja'at zainabu minas safari zainabu ta dawo daga tafiya dole ka ce raja'at saboda tsakanin fi'ilinka da ita ba wani abu da ya raba amma in ka zo ka ce raja'at bil amsi zainabu ko raja'at bil amsi zainabu tunda bil'amsu ta shigo ta raba fi'ilinka da Zainab to yanzu ka samu yanci in ka ga dama fi'ilinka ya zama muzakkar in ka ga dama fi'ilinka ya zama muannas duk wanda kai yayi to kaga nan shi ma malai amfani da wannan dama ne cewa kana lil imami uqubatuhu amma da ya canza ya ce kana uqubatuhu lil imami kace bai ba dole ya ce kanat uqubatuhu bil imam lil'imam duk wanda ya cutar da abokin tarayyar shi kana lil'imam ya halatta ga shugaba wanda a wancan lokacin kace al-imam shine kuma alƙali ya halasta ga shugaba uqubatu ya ladabtar koye azaba da uquba ga shi wannan mutumin da ya cutar kamar yaya bi qal'i shajarihi ya umarce shi da ya tumbuke bishiyar shi da take cutar da makocin au bai idarihi ko kuma ya sai da gidan shi ce to ka sayar da gidan ka tashi makota suna cutuwa ko abokan tarayya abokan zama na cutuwa akwai hadisi na samura sai dai isnadin hadisin bai inganta ba kamar yadda mal albani bayani haka al'allama shu'aibul arnaud shi ma ya ce hadisi ne da'if sai zaka isnadin hadisin da'ifi ne duk da cewa galibin shi malamai ke kafa hujja da shi sun ce ne wani mutum eh samura ibn jundu yake cewa akwai wani mutum a nan Madina cikin mutanen Ansar yana da wani lambu haka kusa da wani mutum a lambun akwai wata bishiya da take cutar da iyalan mutumin misali ga gidan ga lambun shi nan da iyalan shi a ciki ga wani a kusa da shi da iyalan shi a ciki kamar ka ce da gida sai wannan ya dasa bishiya sai ta wani reshe sai ya shiga gidan wancan kuma bishiya ce wadda ana amfana da 'ya'yanta amfani irin na yau da kullum idan shi mai bishiyar ya tashi shiga can gidan ko magana da mai gidan baya yi iyalan shi na tsaye kawai sai dai su hango mai bishiyar ya zagayo yana tsinkar kayan shi yayan wannan suka taɓa yi ta rigima mutumin ya zama ya ta'azza bi zalika yana cutuwa da shi da iyalan shi da haka shikenan sai aka kai wa annabi sallallahu alaihi wa sallama karar mutumin sai annabi ya kira wanda yake da bishiyar da ke cu da yake cutar da wasu saboda ita ya umarce shi ko ya nemi ayyabi ahu yace ka sayar da gidan ko ka sayar da bishiyar fa aba sai mutumin yaki fada laba ilayhi ayyuna qilahu ya ce to ka cire bishiyar ka dasa wata a wani wuri fa a ba mutumin yaƙi ba ƙarshe dai sai aka ce shi mutumin da ake cutarwar ya bar wurin amma hadisin bai inganta ba to amma sukan ce wannan kusan shine abin da za ga da ijtihadin malamai yake a kai sai ya zama abin da za a dogara da shi shine ijtihadin da su malaman suka yi ba hadisin ba tunda warada bi isnadin da'if hadisin ya zo da isnadi da'ifi wannan galibin irin wa'annan istilahat din an faɗa za ka iya cewa albarkar tana koma zuwa ga sunna ne amma kafin zuwan su izala da da'awa ta sunna to dan Allah har malamai a bangarorin can wa ma sunan hadisi da'ifi wani fa kawai zai zauna ya kalmashe kafa ya shirgo ƙarya ko ba wanda zai mai magana amma an ka lura yanzu duk sun shiga taitayinsu taka tsantsan suke yi ce su yaran nan ka san su ba kunya gare su kana magana ya ce maka dalili eh ba wai rashin kunya bane amma ka kawo dalilin amma da kuka zai ga mutum ya kalmar shi kafa ai ai an yi kaza ai an yi kaza ai an yi kaza ai annabi ma ya ce kaza to a ina wani sai ya ce maka to ai in dai an ce annabi ya ce wai bai kamata ya zama mara inganci ba kaga in ko ka dauki wannan a matsayin ka'ida to an bana lalace akwai hadisin da in aka karanto kai ka san kai kanka ka tashi aiki yanzu mu bakakken fata ma da yaka ce ko wani hadisi ingantacce ne ai ai mun shiga uku hadisin ƙarya wani ya zauna ya kirkiro saboda sun yi sun yi fada da wani bakan fata annabi ya ce rabu da ni da bakakken fata dabbobin banza ba su da amfani sai su ji yunwa su je su ci abinci duk yan wuta ne ta gara wajen lagace ba da ibi har da kai ke nan zan ai akwai da ibi ai wani ma ai da jima wala wani hadisin da ka ji larabcin ta gane na ne ba zai irin wannan larabcin ba ne ba zai irin wannan larabcin ba tun a larabcin ta walanta na aje kuma ga isnadi to wannan shine babi na sharika mun lura za mu ga ya kawo mana nau'uka na sharikat daga ciki akwai na abubuwan tarayya na amfanin yau da kullum kada ka mayar da shi mallakinka a ƙarƙashin shi har suna ba da ƙa'ida duk wani abu na amfanin al'umma karka yadda ka mayar da shi naka shari'ar shi a lahira wahala gare ta ba wai wahala abun Allah ba kai da abu na mutane misali yanzu ba akan yi titi ba kaga titi da mutane ke wuce karka kuskura kai shanya duk wanda ka takurawa yana da kin da kai a lahira ka nema wani wuri da ba titi na mutane ba duk inda na jama'a ne karka kuskura ko na minti ɗaya dawo naka ka takura mutane karka kuskura duk wanda ka takura yana da kin da kai a lahira wani ba wani ba zai maka magana ba kawai dai zai ji ba daɗi ya juya an gama yi yana nan an rubuta kuma za a ɗaga ka a lahira kuma wannan suna cikin kisa-kisan al'umma kuma shi ne gulul ɗin mafa wa mai ya hulul ya tabi ma galla ya umar kiyama kayan al'umma kame da shi naka ta wato ta yaya ka je ga yadda magabata suka yi jagoranci suka rika kula da sauransu to inda abu na al'umma ne kada ka mayar da shi naka teburin da ake haka kabari kawai sai ka dauka ka zo ka yi aikin gidanka to aka yi rasuwa kana aikin fa aka ce ka haya idan babu na haya to ka sayo naka ko na aro ko na haya ko kuma a yi abu na al'umma don amfanin kanka sai ka lalata abu inda za ga mutanenmu na yi ka taso daga dogarawa ka fito ka je dogon ice a samaru wuri nawa aka tsaga titi suwa suka tsaga titi wanda ba su shirya zuwa lahira ba duk titin da ka fasa saboda za ka tsallaka da ruwan amfanin gidanka kai kadai wani ya zo ya daka zai ɗan ji ba daɗi ko shari'a za ku yi idan ramin ka yi shekara ɗaya aƙalla ƙila sai mutane dubu goma sun cutu wannan dubu goma kana da kes da su a lahira kuma kes ne irin wanda za ka ga inda da lauya to lauyoyi na san irin kes ɗin kes ne ruwa-ruwa saboda kes ne da an shiga kotu da an yi winin ɗin wanda ake ƙara Allah titi aka yi ya fasa ya shiga da hanyar ruwan shi na zo wucewa gwazam na ya faci na ji ba daɗi na bugu na waye ko da kai har aka yi titi a kofar gidanku kar ka kuskura ka huda in ko za ka huda to ka yi abin da ya kamata ka sanar da hukuma za su baka izini amma za su baka ka'idoji za ka je ka samu kamfanin da suke kwalta su zo su duba iya ina za ka yanka dubu ɗari biyu za ka ajiye a gyara da kaya abin nan ko kuma ka samo ƙwararru a je can ƙasa a huda da na'ura ta ɓalla can ka wuce ba tare ka fasa mutane titi ba amma za ga wanda ya zo kwalita sosai shi halakakke ya ɗibo wasu ƙatti ko su fasa sai ɗan ɗibo ta ƙasa a baro ko laboratory ba a kai ƙasar a gama za ta yi kwalta ko ba za ta yi titi ko ba ta yi ba sai ɗan barbaɗa kwana biyu sai ga wurin ya faɗa kana kwance tsakar dare za ka riƙa jin da an bugi wurin ka ji pam kana bacci ka farka tsaffi su ruɗe yara su kasa yin shiru shi wanda ya wuce ya bugu wani ya faci wani ya samu matsala Allah kai mu lahira kai ko ka ci dubu sai ceto kuma ka zo gefe kana cewa shugabannin nan azzalumai ne da kai da su wanda za su yi ƙara kuɗi ɗaya ne to da ka in ba makawa sai an wannan to ka bi ka'idar da ta ce ka rubuta wa hukuma ka nemi izini ka tanadi kuɗin da za ka biya in an fasa to duk wani abu na tarayya ka yi taka tsantsan da shi ka bashi a matsayin na al'ummar gaba ɗaya an kawo buta masallaci sai ka ɗauka kai ta gida ko akwai shari'a za tambaye ka ita butar ya kai da ita saki ce to ai zai ai alwala na yi eh a alwala mana kai to amma ba ga akwai ibadun da ba a karɓa ba inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba labbaika allahumma labbaika la labbaika wala sa'dai so da ka abin da ya shafi na al'umma ne karka mayar da shi naka kai kadai ka bar shi a matsayin na al'ummar yadda aka yi shi ka nemo naka da zaka amfana da shi ko ka nemo haya ko alfarmar wanda ba na al'umma bane ka yi amfani da shi wa alaikum assalam na'am eh shi ma yana ciki yana ciki saboda akwai dokoki na ƙasa namu na zaman tare in kana so kai gando zaka rubutawa ina ga hukuman kajis ne ko wane ne akwai hukuma da zaka rubutawa zaka yi application suna da tsari ka tura musu za su zo su duba su duba inda ya kamata a yi da irin bisan da ya kamata a yi sai a baka a rubuce sannan sai ka yi yadda suka ce sai sai ba za ka yi da ƙasa ba ba za ka yi da gumagumai ba da kwalta za ka yi za ka ji a samu kamfanin kwalta daga nan zuwa nan ana so a yi kaza in ka cika wayannan ƙa'idojin shi kenan akwai aboki na titi aka yi masu mai kyau lokacin rufayin nan in ka ga da ake warwaro karfe za ka sha mamaki na ga application ɗin lokacin da zai je ya kai ya je ya kai suka zo suka duba a ƙarshe suka je suka fitar da rizol na ƙarshe cewa wurin bai kamata a yi ban ba har yau ba a yi ba kuma ni ban ji an buge kowa ba har yanzu har yanzu ba a buge wani ba kuma haka suka haƙura mutanen ba ko miliyan ɗaya kace su bayar za su iya haɗawa kuma sun shirya amma haka waccan hukuma ta dawo masa da reply cewa an cimma matsayar cewa ba a yadda su yi ba saboda yanzu in kawai aka zo aka fita kawai ka zo kai bon kai kadai duk wanda ya cutu ka shirya da lahira sai an tambaye ka za ka sha tambaya duk wanda wani ya wuce so ɗari biyar to kes ɗin shi so ɗari biyar ne wani ya wuce so ɗari shi ma so ɗari ya ji ba daɗi da inda ka bi waccan dokar ba laifi inda ka bi waccan dokar ba laifi kawai ka zo ka ka abin nan ka rubuta wa alaikum assalam eh eh eh ai duk ɗaya ne da wannan shi ya gabatar da maslaha ce khassa alal maslaha al'amma ka'ida kuma maslahatun amma muqaddamatun alal maslahati khassa duk abinda zaka yi ka amfana kai kadai amma wasu su cutu haramun ne kai saboda wannan hanya ta mutane ce ruwa na ratsa masha gona saboda wannan hanya ya je IAR ya zo ya nemo masana gona ya biya su ruwa na cetowa ta nan in ya zo yana yi ta nan a matsayinku na ƙwararru ina mafita sai za ka biya dubu hamsin za a yi kanzaltin ɗinka yadda za ka yi sai ka biya amma kawai ka toshe ai gara ka yi asara kar ka taɓa haƙƙin wasu ai haka annabi ya faɗa ya ce wallahi tallahi kada waninku ya zo lahira da haƙƙin wasu kana jira lahira da haƙƙin mutane yace kar ma ka tunkaro inda nake dan billahi allazi ba abinda zan iya maka hadisin nan a cikin sahih bukhari da muslim ba abinda zan iya maka ribar ka karka zo da haƙƙin mutane ribar ka karka zo ka taba haƙoƙin mutane wa alaikum assalam shi ne muka ce duka takura mutane ne in za ka yi sai dai ka yi irin sati biyu kana tara mutane cewa zan ɗan sa ƙasa a nan za ku ji kuna so ko ka tambayo rusauti ka rubuta rusauti sai akwai wata ƙasa tifa biyu kana so ka zuba ta akan kwantan nan kai ciko da ita ana suna ga yayi a matsayinsu na masana suka ce maka eh ba laifi ka zuba amma ka nemo babban mota ta daɗa wurin ko a zuba ruwa amma kawai ka watsu ko kai a wannan baya halarsa ka fifita maslaha khassa alal maslaha al'amma duk da abin da yake da na al'umma ne kai taka tsantsan da shi na alaikum salam malam ya shiga ciki kenan wanda za ga na mutum ya kafi ga ana wannan ruwa kudan ruwa aka sanya ya kaga malam ya kan kalo eh wannan shi ma ya shiga matukar kana da gida jikin hanyar mutane karka sako hanyar ruwa duk yadda za ka yi ka sai da za ka yi da ruwan gidanka ko kai mai bututu da zai rika fita ya shiga babbar hanyar ruwa ko kuma ka haƙa wani rayi ruwan ya rika taruwa duk sati biyu ka ɗauko mota ta kwashi ya fi maka sauƙi da ka dara lahira amma kawai ga gidan kawai sai ka buɗo an yi wanke-wanke shinkafa fate waye an watso wani ya zo wucewa ya gani ya ji ba daɗi tsikar jikin shi ta tashi zuciyar shi ta tashi wani ya wanka ya taka kawai a bata mashi riga wani ya zo sai ya shiga da abin hawan shi da ƙyar wani ya ɗauko kaya kayan su faɗi dukkan wannan wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alu suna nan sun rubuta ahsahu Allahu wa nasu Allah ya rubuce shi amma kai ka ma mance ko baka san yawan ba in ka san ba kai kiya ba sai ka tafi can kai gidanka jike rafi sai kai bututu ruwanka jike rafi ai ta antayawa dama kofi ne ya zuba a duro amma matukar da jikin mutane to sai ka kiyaye ka yi yadda ba za su cutu ba ka je ga yadda magabata suka yi wa alaikum assalam na'am eh to a eh to abinda zai shigar da shi ciki filin da ya shanyar ana amfani da shi kuma ba wanda ya tambaya ko ba waɗanda suka kamar yadda muke cewa irin wayancan hanyoyi na al'umma in ka tambayi hukuma ta ce kai wani abu in kai ita ba za ta ce kai ba dama sai in ba zai cutar ba in zai cutar za ta ce maka kada kai to shi ma wannan hujjar da ya bayar ba hujja bace wannan masajid lillahi to ya falata da umma Allah ya hada aka ce ba sai karshe tilawa ba ayar ba ta da tsawayi shi ma ita ma shanyar falata da uni ko ta da uni ba ta a ciki amma idan wuri ne da ba amfani shi masallaci na al'umma ne gaba daya shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bude makka ya bayar da ka'idoji daga ciki shine kada a hana kowa shiga masallaci a kowane awa na rana ko na dare wanda mun lura zamu ga gwamnatin Saudiya ta kiyaye wannan wasiya duk sadda kaje zaka shiga harami 24 hours wanda da jahiliyar laraba kullewa suke yi ko sai a bushe iska kawai sai a rufe ɗakin ce ba wanda zai shiga sai rana kaza ko lokaci kaza da lokaci kaza amma da musulunci ya karbi garin sai aka mayar da shi to masallaci na cikin al'amura na awqaful muslimi wurare ne na wakafi na musulmi shi mai gyarawa ne to ya zai zo kuma ya bata shi mai kokarin wasa'awa da fadadawa ne to ya zai zo ya kuntata idan akwai filayen da ba amfani ake da su ba ba laifi musulmi su ci gajiyar wayannan filaye su yi wasu ababe na amfanin su ne yau da kullum shi yasa wuraren da ba sallah za ba ta waje za iya yi shaguna za iya kaza za iya kaza mahallatun tijariya amma dai duk inda ake amfani da shi to wani ba zai zo ya mayar da shi nashi ba ko ya amfani da shi ta yadda wasu masu abin ko sauran masu abin za su iya cutuwa ba a yi wannan biyu yana ce abinda wannan babi ya ke kunsa ya tattauna musamman wanda suka faɗaɗa shi sosai ina ga lura da walaikum assalam eh eh ai sai ya biya asara ba ta shafi wannan ba yana saba wa sharadin da suka yi aka samu matsala sai ya biya sai ya biya ai dole almuslimuna ala shurutihim qaida ce musulmi kullun za su gudana ne a bisa sharadin da addini ya dora musu sadaka tunda yace mishi kar a sayi man mai rai ko kar a samun cikin kayan da ba sa ajiyuwa ko kar a bi man hanya kaza da dukiyata ko kada a yi man tafiyar dare ko kada a yi man kaza a yi man kaza kuma shi ya karya yana ga cewa wancan bai san kasuwanci ba a to ai mai ka mayar mashi da kuɗin shi kai da ka san kasuwanci ba zai ka je kai da fatar baki ba tunda abin zaƙin baki ne ai ai shi ko ya san kasuwanci ko tunda shi ke da kayan kasuwancin kai ba fasaha ba tuntuni kana zaune to da aka ba a saba sharadin da aka yi yarjejeniya aka in kuma yana ga da gyara to babu damuwa sai ya ganshi sai su zauna sai su tattauna daga nan har su sami matsayar da za a iya gudanar da ita mudarabar ko kiradar a kanta Allah ya samu dace wa alaikumus salam eh ai dai fattakullah mastata'tum ai kokarin mayarwa ko kuma an karar da shi idan zai cutu shi ya kamata ya zo da kanshi duk ya yanke wanda zai cutar da mutane idan kuma garin wucewa mutane suna ta takura aka kakkarya shi ba ai laifi ba ko ba wanda zai ba zai nemi kowa ya biya ba bal shi ne zai ba mutane hakuri shi yasa a gefe gefen hanya inda mutane ke wucewa ko shukar zaka yi kadan yi abin da baya bisa sosai wanda ba zai cutar da yawa ba saboda maslaha ce amma hanya maslaha ce amma ta al'umma ce wani mutum ba zai iya mayar da ita tashi ba kamar labi duk maslaha ce amma wani ba zai mayar da ita maslaha khassa ba Allah ya samu dace to da kanka shikenan lokaci yayi ya tambaye ta cewa shi ne direban mota ya eh sai wani wanda ba musulmi ba ya fato mishi amfani shi ma direban eh ya ari hanya sai ya fato mashi ya fato masu sai haka ne ba to sai wani a cikin motsa sai ya su motsa da yake tukawa shi shi mutum shi musulmin eh yawa shi azumi na kan shi da zai ji akwai ko azumi ba ta kan shi a'a ba- ba azumi akan shi Muhammad Salih ibn al-Utsaimin yana da wata risala da ya tattauna ta ina sunanta ahkamu eh hawadith sayyara hukunce hukuncen hadarurrukan mota bayanan suna da matukar muhimmanci ana da bukatuwarsu suna nan na dan fara fassara aikin gaba daya an raba hadarin mota akalla zuwa gida uku zuwa gida uku akwai wanda direba kwata-kwata bai da laifi kamar wannan kamar wannan direba kwata-kwata bai da laifi misali yanzu kawai yana kan hannun shi kawai wani ya dawo hannun shi ya ci karo da shi shi ya mutu wanda ya dawa wasu a motar suka mutu ko duka suka mutu ba zai kafara ba ba zai biya diya ko ɗaya ba in ma sun lalata mashi mota ‘yan uwansu ko oganninsu su gyara mashi mota in ba su da dangi shi kenan shi ma sai ɗauki kaddara su kuma jininsu shi kuma direban in shi kaɗai ya mutu jinin shi ya tafi hada in ce jini ya tafi a banza kenan kamar yanzu kuma kana tukinka kawai wani ya faɗo maka kana tafiya motarka lafiya lau birkinka komai lafiya kawai wani ya auko maka ta baya wani ya zo a mashin ne a guje kawai yadda ke ka ya watsi ya mutu ba ka fara ba azumi ba ba diya ba komai da za ka biya ga haƙinar shi ba akwai dai kamar dai wancan shi direban da yake tukawa shi nauyi ke kan shi don shi ya laifi ba wanda aka ci karo da shi ba Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum